Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya من خير الخلق من زحزح القينا وما رزق أهل البدل إذا أخرفوا المينا كذلك أمر الحق والبول زاهق وأجكره في ميزي القين والعينا فشوقي لعبد الله أحمد سيدي محمد المختار قد زاد حرينا بدا أنك نقد الجين فالعين ظاهر فنادك عين العين عبدا لك الجينا ولكن ذاك الشوق غير مزعزه وعين دواء الشوق يا جيرتي عينا وشوقي إلى ذاك الجنابي دواؤه هرام فلا نرجو شفاء ولا حزنا سلوت عن البيد الحساني متارا جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مصرمدا مع الآل والأصحاب قرنا على قرنا فأبدل مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله منجوده الحسنى أبو البشر المبدال وعدم تحته بأولاده درا يلوذ به هينا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا فبرهم عبد الله بالهغ لاعز فلا يبتشي نابا وكيدا ولا هينا أرى أنني عبد الملك حقيقة فلا هز للأبيار في الكلب لا شينا وذلك فضل الله حدثت شاكرا وفاغرا بحق الله بسودا ولا لبنا ألا أحمد والآل والصاب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا الغينا حق قدره ومقداره العظيم صلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau ɗaya ga watan Yuni miladiya 2008 wanda ya daidai da 27 ga Jumada Ula hijira 1429 domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin عليه صلاة الله ثم سلامه بحياتي لخير الكلك من زاد القينا ومن وكذلك آل الهاج والبدل ذائقون وكذلك أمر الهاج والبدل ذائقون فسوجي لعبد الله يا مدى سيدي محمد أبدا أن كان قد الغير فالعين ظاهر فنرد ظاهر العين أبدا لا ولكن ذاك الشوق غير مذا ظاهر وشوقي إلى ذاك الجناب دعواه حرام فلا نرجو شفاء ولا سلوت عن البدر سالما ترى صلاة وتسليم عليهم سرمدا فأبدال مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله منجود حسنى أبو البشر المبدال آدم تاته أولادي ذرا يلوذني عينا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alhamdulillah yan uwa a yi hakuri mun tashi da can baya muna wasiktu da rabbin jadali bil ladaif wanda har na ce labudda saboda maganan wabil mustafa al-muktar ainul ma'arif za mu fassara jawharatul kamali har mun fara fassara mun zo ainul rahmatur rabbaniya to kuma ikon Allah yau sai wani al'amari ya faɗo kuma wanda yake bayan da za a yi da shi gashi kuma ba zo da nufin hakan ba to shi ne sai na ce to mu ci gaba da diwanin in mun zo juma'a mai zuwa mun zo lahadi mai zuwa ma ci gaba da fassarar jawhara din yanzu mu tada karatun mu ci gaba daga inda wato muka tsaya to inda muka tsaya nan shehu radiyallahu anhu yace harful hayi
hayati shehu ibrahim yace rayuwata ta duniya ko kuma rayuwata ta farko tun zaman da muka yi alamul arwahi zuwa rayuwar da na yi a cikin cikin babata da rayuwar da na yi sakkowa ta duniya da rayuwar da nake ciki cikin barzahi da rayuwar da zan yi alkiyama li khairil khalqi dukka waɗannan na ba da su gafiyayyen halitta bi ma'ana can a can ni hadimin annabi ne a alamul arwahi a cikin babata ma ni hadimin annabi ne sannan a duniya ni hadimin annabi ne a cikin kabari ba ma ya faɗi ba ya ce iza wa in sahiral ubbadu fi darsi hizbihim fa hizbi huyani fi sanal badr gariban in akabirul awliya ya kabari sun tashi wannan yana ruku'u wannan yana wane ne wannan yana karanta wurdai wannan yana shi wace da ka shigo kabari na zaka same ni a dimoce cikin zatin annabi Muhammad
man za za algaina shi wace watakila baka san annabin nan da nake dimota cikin sansa ba har na ɗauki rayuwata duk na bashi cewa ya ce man zahazahal gaina shi ne wanda ya raba ni da hijabi zahazaha ya kau da algaina hijabi gainu ma'anan gainu hijabi shi ne ma'anan gainu ko tsatsa ko duhu duk gainu ne
wa mazzaka kuma shi annabin nan da da nake so wanda na ɗauki rayuwa ta baki ɗaya na danka a hannunsa shi ne wanda ikekke ta alal butli ma'abota ɓata izaka fulmaina lokacin da suka kawata ƙarya a cikin zukatan halitta ni annabi bai basu ba sai ikeketa su wane ne ahlul budli su hudu ne sanin su kuma shine ilimin dariƙa shi yasa wanda ba cikin da'irar mu yake ba bai rabuwa da fagamniya da hayaniya wannan hudun su ne shedan nafsu hawa duniya kuma sanin ainihin adda ko takobi wanda za a bi a tsintsinke kawunansu shi ne ma'arifa ba wani abu rabuwa da waɗannan hudun su ake kira qawa'iul arba'ati duk mutum da kaga ya sadu da annabi har annabi ya mai magana ya iya ji har annabi ya bashi ya iya karba to ya rabu da waɗannan hudun in ba ka ban annabi ya ma magana ba za ka iya ji ba in suna nan kuma su ke hana jin maganan Allah Allah tabaraka wa ta'ala da'iman cikin magana yake tunda Allah ya halicci halittarsa bai taɓa yin shiru ba to me yana a ji maganan Allah din waɗannan hudun ne da ba da haka da ka dinga jin maganan Allah cikin awaliminka alhissiyatu wal ma'nawiyyati ko ta ina shine dalilin tafakkuri da kaga sufaye bayan Allah suna yi kaga mutum ya zauna yayi ya shafa shekaru shiru baya magana yana ta jin maganan Allah ne kuma yana ba Allah amsa
kazalika amrul haqqi to in baka sani ba haka lamarin gaskiya yake wal butlu ƙarya ko zahikun busasshiya ce kuma ƙararra ce wa ashkuruhu sai ce kai ina gode wa Allah fi maiziyar baina wal aina a cikin bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya da lai don abun godiya ne ka iya gane wannan ƙarya ce ka guje ta ka iya gane wannan gaskiya ce ka bi ta ba abin da ya kai wannan abu- wato abun farin ciki shi ibrahim ya ce to ni na gode wa allah cikin bambance tsakanin gainu da ainu na iya gane ƙarya na iya gane gaskiya to shi ne fa shauqi sai ibrahim ya ce tsananin ƙaunata لعبد الله zuwa ga hamilul ismil azimil azamil kabiril akbaril makazunil masuni أحمد mafi godiyar halitta Allah سيدي shugaba na duniya da lahira bi ma'ana sayyidi wanda zai dinga aike ta alkiyama wanda wato in ya sa jubbatus siyadati mun faɗi cewa sayyidi duk wanda zai fassara sayyidi zai fassara shi ne amma zai fassaruwa ta daɗi sai ranar alkiyama za a yi alkyabbar da annabi zai sa a filin kiyama to nan ne za ka san waye sayyidi amma a duniya san baka san sayyidi ba dan abdullahi dan amina in wane ai duk ɗaya ne kai da shi kenan sai ran da za ka gan shi cikin kujera akan kujeran nan cikin koriyar kubba mala'iku na kawo gai- gaisuwa to ranar ne za ka san sayidi shi ne ya annabi ke cewa kaji ne mai da dan wuta koma aljanna sallallahu alaihi wasallam محمد shi ibrahim ya ce abin yabo sama da ƙasa المختار shi ne abin zaɓin halitta Allah ba tare da an tilasta su ba dukkan halitta Allah annabi suka zaɓa sai da aka zo duniya kowa ya kafirci sai yan tsiraru me yasa kowa ya yarda da annabi sanda Allah ya yi mana tambaya ba wanda ya san amsa har annaba alastu bi rabbikum kowa ya shiru an sa annaba a gaba dan an san shi zai yi amsa annabi ya ce bala to shi kenan na kusa da shi sai suka amsa to waɗanda suke kusa da su kuma suka amsa su ne wato annaba suka amsa waliyai suka amsa eh, siddiƙai shahidai salihai suka amsa to aka fara nisa sai munafukai ba su ji me ake ba a can gaba ana bale annan ya ce bale sauran bayan Allah sun ce bale su kuma sai suka fara balo balo balo balo balo ya rasulillah to zai ake cewa ba shi yasa a duniya ma balo balo suke billahi lazi ana bala suna balo ya hada Allah da wani abu ne to shine dalilin da yasa ga munafunci yayi kakatutu a zuciyarsu ba sa iya kadaita Allah inda ya kamata ba sa iya ba annabi hakkin shi Mhm.
قد زاد غينا to hakika ya kawar da raini tsatsa ga zuciyata annabi ya gusar da tsatsa ga barin zuciyata sallallahu alaihi wasallam ba tsatsa ko kaɗan a zuciyata in ji shi ibrahim فدا عنك shi ibrahim ya ce kai almajiri na kai ma ka hutar da kanka نقت الغين ka bar yi wa ƙarya ado فالعين kaga gaskiya ظاهر a bayyana take فنقتك عين العين adon nan da kake so kai wa ƙwayar gaskiya yan dabaru da kake so kai da cuwa-cuwa da kake so kai wa ƙwayar gaskiya ko أبدالك kuma wato gaskiya da ta bayyana kake so kai mata almundana kake so ka sa algush a ciki أبدالك الغينا shi ke bayyana maka da hijabi shi sa kullum kake baya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gabas kana yamma saboda gaskiya ta bayyana maka baka yarda da ita kullum ga gaskiya a gaban ka annabi muhammadu to amma kuma kai kana ta kana bin shedan shi yasa a cikin kashul ilbas shi ibrahim ya ce ku ji tsoro sanda za ku fara karatu ku ce a'udhu billahi to ku ji tsoro akwai abin da ake so ku gane a wurin kar mutum ya ce a'udhu bi shaidani min Allah mutum ya ce yana neman tsari ga shaidan daga Allah abinda ake ana neman tsari da da, da Allah daga sharrin shaidan to amma sai ga mutum kuma ya zo yana neman tsari da shaidan kar Allah ya rabe shi mu muna neman tsari da Allah kar shaidan ya rabe mu kai sai ka zo kana neman tsari da Allah kana neman tsari da shaidan kada Allah ya zo- ya- ya kusa da kai ta'awuz billahi wannan kuskure ne babba ولكن ذاك الشوك sai ibrahim ya ce sai dai cewa irin wannan kauna da nake wa sa'idul wujudi غير مزازين ai ba ta da ranar gushewa ba abu bane mai gushewa وأين دواء الشوك shewa ce kai wai ina ma maganin cutar kaunar manzon Allah nan da take cikin zuciyata يا جيرتي ya ku makwabta na أين wai ina maganin yake ni na ne ma ban samu ba in kuna da shi ku kawo وشوكي sai ce to na san ba ku da jawabi bari in gaya muku yadda abin yake wai shauki kun ga tsananin ƙaunata إلى ذاك الجناب zuwa ga ainihin wannan bangaren da yake muƙabala da kam- wato bangarori biyar na Allah tabaraka ta'ala shine aljanabi wanda nafsunsa take kusa da nasutin Allah zuciyar kalbinsa take kusa da malakutin Allah hankalin sai ke kusa da jabarutin Allah ruhin sai ke kusa da lahutin Allah asirin sai ke kusa da hahutin Allah shi kadai ke iya jin Allah sai dai a ji shi to kaga tsananin kaunata ga wannan bangaren dawa'uhu shan maganinsa haramun to ni haramun ne a wurina in sha maganin cuta ta kaunar annabi ai haramun ne wannan fala narju shifan kai ba ma neman waraka daga cutar kaunar manzo Allah wala hazna kai ko sassauci ma ba masu wai mu ji mun dan samu lafiya ba masu mun fi so kullum mu ji naman mu yana zagonyewa hanta na faffashewa kullum haka muke so mu ji to kuma irin wannan soyayyar ita ce da wahala ita wannan soyayyar aiki ne sosai Allah ya ba mu ita
salautu shi ce na warke anil bidil hisani daga cutar kaunar fararen kyawawan yan mata mata'ara Turrin da na ga jamalaka kyawun fuskar ka ya rasulillahi tun daga nan na gane ashe mata duk hayaniya ce rudu ne kai kasarabin biki atin yasibu zamanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajada Allah tun ran da na ga annabi ka san ku tun daga lokacin da shi ya ga annabi in faɗi tun a kan ziyatul makafiya ya ga annabi billahi lazi dukan ziyatin au kuntu qabla ta'arufin taharraka min sirri ma kana sakinan da zaka badat tashtitu min nahwi sirrihi wa ullittu min zaka zamani tun ran da Allah tabaraka ta'ala ya ce kuntu kanzan mafiyan lam uraf fa ahbabtu shawai ce tun daga fa ahbabtu nake ana cewa fa ahbabtu sai gani tun daga nan na fara wa annabi salati to saboda ka hada kanka da ni malam Mhm.
abdullahi bawan Allah na farko husnan ala hasna wanda shine kyau a bisa kyau annabi shine kyau akan kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa abun malam ba a magana wanda shi yake cewa wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi yana maimaita maganar sayyidina Abu Dalib wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili in annabi ya kalli girgije in suka haɗa ido da fuska annabi saboda can fuska annabi da farinta sai girgije shikenan sai ya ɗauki abin nan sai sai sai- sai hadari ya haɗu to shikenan sai sai ai ai sama kuka take in kaga ana ruwa tsabar kauna fuska annabi take eh, in- sai ba a yi ruwa sai sama ta kalli fuska annabi sannan sai ta ɗau hadari to sai ta fara zubar da ruwa eh tana kuka mu ko muna munna za a yi shuka mhm salatun salatun Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji alaihi su tabbata bisa ma'aikin Allah, musarmadan wannan salati da taslimi musar madan titir tun daga duniya har lahira har gaban lahira har gaban gaban lahira. Mm.
mal ali Tare da alayensa sharifai Allah kai wa annabi salati ka hada da ‘yan gidansa wal ashabi da kuma sahabbansa karnan ala karna kai ta yin salati karni bayan karni duk shekara ɗari ka maimaita. In ka dinga yi Ubangiji da karni shekara ɗari ta ƙare to ka sake yin sabo a yi ta yi har duniya ta tashi har a je kiyama har gaban alkiyama. Mhm.
fa afdalu mabusin Shi ya ce ka ga mafificin abin aikowa min allah daga Allah sayyidi shugabana muhammadu abin yabo sama da ƙasa.
abdullahi Hamilul Ismil Azimil Azimil Kabirul Akbarul Makazunul Masuni manjuduhu wanda daga cikin baiwarsa da kyautarsa alhusna aka samu tauhidi ina masu cewa sun kadaita Allah su ba ruwansu da annabi sai Ibrahim ce to kadaita Allah ma baiwa ne annabi ne baya ba dan annabi ba da ba kadaita Allah ba da duk gunki za mu bauta wallahi har malaman mu da kake gari da bayyar wallahi duk gunki za mu bauta in ba dan annabi ba kaga mutum da kwarjinin sa ya sa gunki a gabe na kuka to amma annabi shi ya zo ya gyara rayuwar kowa wa kuntu ala shafa hufratin minan nari fa an qazakum minha to shi ne shi wace to min judihil husna daga baiwarsa ne aka samu wannan kuma daga baiwarsa ne aka samu duk abin da aka samu ana iya kiran aljanna ma husna lillazina ahsanul husna wa ziyada to duk dai abin da ka san abin amma dai hakikarin fasararsa tauhidi kadaita Allah daga baiwar annabi aka same ta mhm abul bashari abul bashari manzala shine baban yan adam wato abul bashari kaga uban yan adam annabi adamu almibdalu abin fifita akan mala'iku adam shine annabi adamu tatahu shi ma a karkashin annabi muhammad yake in baka sani ba bi auladihi da shi da ƴaƴansa su annabi shisu su annabi idrisu su annabi nuhu su annabi ibrahimu su annabi musa su annabi isa duk suna karkashin annabi muhammad turan baki ɗayansu ba rage ma kowa ba yaluzu bihi sun fake ne da manzan Allah fina shekaru masu yawa tsawon shekaru duk da annabi suka fake suke ta nuna mu'jizozi an ɗauka nasu ne ashe duk kayan aro ne Mm.
وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به أين فبرهم عبد الله بالكويل يزور ولا يحتاج نبا وكيدا ولا أين أرى أنني عبد الملك حقيقة ولا زال الأغيار في القلب لا شينا وذلك فضل الله عدست شاكرا وغرا بحق الله بسودا ولا لبنا على ماد ولا لوسابي دائما صلاة وتسليم تنبي لا وكل نبي
Shebran ya ce kaga kowane annabi dukkan annabawa قال نفسي ranar alkiyama zai dinga cewa kaina na sani ku tun ku ba nuri kaina na sani me ya ku da ni ne aina ma na san ku
يقول رسول الله amma masoyin nan nawa da nake ta ɗimuwa cikin sa ma'aikin Allah وأمتي shi ko zai dinga cewa al'ummata ina al'ummata al'ummata annabi yana tashi daga kabarin sama abin da zai fara tambaya ki ummati ummati wanda zai nemi ceton wani da wanda yake neman ceton kansa kai ka san ba dai wani eh wanda ya sha da kyar da wanda yake ina suwa ne kai ina ina suwa ne kuzo ina suwa ne da wanda ya nemi mafaka da kyar ya sha ai kai ka san ba dai wani su ma kansu annabawan shi zai fara ceton su sai ya je gaban Allah ya yi sujada ya tsarkace zatin Allah da wannan alkibbar da na faɗi ita da yake kira jubbatul siyadati tarbiyya din nan da ake duk a san wannan wato alkibbar da annabi zai sa a filin kiyama saboda in an je karye wahalar gani eh in baka san sunan alkibbar ba ma sai ga ana an je ana ta wahala eh zai kai ta haduwa da su Abu Jahil kuma a'udhu billahi to saboda haka ga har kai kokari ka san abun tun daga nan eh mana Mm, to kaga mutum ya haɗu da fir'auna a filin kyawa ko ina magana ai ba ba daɗi ai ko wargin fir'auna kai yanzu ai hankali ka tashi wanda yake shugaban shedanu har shedan ma ya sallama masa wata rana shedan ya zo ziyara wurin fir'auna sai mai irin gaisuwar sarakuna din ya ce ranka ya daɗe sai fir'auna ya ce a wane ni a ranka ya daɗe dai sai ce a ranka ya daɗe ya ce a ba kai bane shugaban mu ai duk shedan ne da muke kai kake koya mana sai shi ɗaya ce a ai kai yanzu na yayi ka baka cikin yayana ni ma yanzu wurin ka nake neman madadi a firawun ya ce ya aka ya ce to ai ni duk shedanci na tun da na fara shedanci har yau ban taɓa cewa ni Allah ba amma kai ka ce iddi ala rabbukum al'ala ya ce mirana ka san ran da ka faɗi wannan maganan wallahi sai da na gudu bayan duniya na ɓoye ya ce to to irin wannan a ce a haɗa ka da shi ai Allah ya kiyaye to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ce ranar alkiyama kowane annabi zai dinga cewa kaina kaina kaina na sani amma annabi Muhammad zai dinga cewa ina al'ummata ina kuke ina kuke akram bihi shi Ibrahim ya ce kai ka girmama annabi Muhammadu aina a matsayinsa na shugaban halitta aina ai as-sayyid wanda shi kadai ne zai zuwa gaban Allah a ranar har mala'iku ba za su iya kai ka san irin fushin da Allah ya rana alkiyama fa Allah kansa ma sai alƙalami ma sai da aka nemo shi kama fara hisabi dan kowa ya san rai ya ɓaci ka san idan rai ya ɓaci in kana so kai hukunci ka fara da manya to ƙanana kuma sai dai su ma ta wani wani in za a yi faɗa da shi kamun ku yi faɗa sai ya nemi blog sai ya je tura kan shi ya fasa su sai ya tasu to kaga kamun ya ƙara so dole ka bar wurin to shi ne Allah da baraka ta ala kama ba da hisabi dan a san ranar ba zan sai a ce ina alƙalami a zo da shi mala'iku zo da alƙalami Allah ce kai alƙalami ina ilimin da na zuba a cikin ka nan da nan sai alƙalami ya haurawa sai ya haurawa hankalinsa ya tashi ce a ubangiji ilimin da ka zuba na zuba su a cikin lauhul mahfuz sai Allah ce wa shaidarka sai hankalin alƙalami ya ƙara tashi sai annabi Muhammad ya taso sai ya zo kusa da shi to tsayuwar da annabi zai kusa da alƙalami shine zai daina wannan makirkita sai annabi ya ce ni ne shi da shi a wani sai Allah ya ce kai ne shi da shi masoyi na ce ya ce to shi kenan tafi abin ka masoyi na shi dai la yin diko anil hawa in huwa illa wahayin yuha to sai a ce a zo da lauhu shi ma lauhu a mai tsaya ce kai ina ilimin da muka sa aka zuwa a cikin ka lauhu ya ce ai ya ubangiji ilimin nan baki ɗaya na zuba su a cikin zuciyar israfilu a mai tsawa waye shaidar ka nan da nan ya hau makyarkita sai annabi ya taso shi ni ne shaidar sa masoyi na kai ne shaidar sa to shi kenan je ka masoyi na shaide ka to sai a ce a zo da ina israfilin shi ma a zo da shi to haka za a yi ta ya har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada gaban Allah ya tsarkace Allah tabaraka wa ta'ala da waɗansu irin godiya da ya ce ranar alkiyama ne za a yi mai tajallin godiya a duniya bai shi Ibrahim ya ce ran da za a yi wa annabi tajallin godiya ranar za a yi mun tajallin yabo ni ku annabi zai tashi je gaban Allah ya sujada yana yana yana wa Allah tabaraka wa ta'ala kirari yana tsarkake zatin Allah yana godiya ya ce to annabi yana miƙewa bayan an bashi ceto ba wanda za a gani bayansa sai ni ina yaban shi ni ma yaban da zan masa ba irin wannan samfur din bane ba irin wannan bane eh yaban na musamman ne za a yi shi mhm fa barhamu shi Ibrahim ya ce kaga wannan bawa mai suna Barhama Abdullahi shi ma ya zama hamilul ismil azimil azamil kabiril akbaril makazunil masuni ayyuna khalifatullah fi ardi wa sama'ihi
bil hikmi da kwarjallan annabi Muhammadu
la'izun ya faki da bargon annabi Muhammadu wannan bawan da kake gani mai suna Barhama ya fake da bargon annabi Muhammadu fala yaktashi naban to saboda haka ne bai jin tsoron tika daga bakin duk wani maye wa kaidan bai jin tsoron makilcin kowane irin aljani wala haina kuma bai tsoron halaka daga kowane irin dan adam bai tsoron fika daga bakin duk wani maye bai tsoron makircin kowane irin aljani bai tsoron halaka daga kowane irin dan adam mhm ara sai Ibrahim ya ce na gani kuma na tabbatar annani cewa ni din nan da kace gani a hoto kana rena kana gani na kamar sauran waliyai iri iri har kana tunani ma kana da kokarin da zaka iya haɗa kafa to wato kaga yanzu an ce mutum bawa bawan sarki yanzu kowane irin tarwa ke ba bawa za a rika nemowa ba ana sa shi to in baka san ni ba ranar alkiyama ran da za a zo a yi wannan to ni ma bawan Allah ne ina daga cikin waɗanda za a sa su hidima filin mashi eh eh ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza to kaga ko ka ki ni ka yi abuwa in muka haɗa ido da kai ranar gashi mu ke aiki ya kake tunani Ka- ka shiga uku to zo da haka to ba tun kamun a je ko ina mhm hakikatan kuma wallahi tallahi haka abin yake shine ma'anan haqiqatan ara annani abdul maliki haqiqatan na gani kuma na tabbatar cewa ni ne mamall- bawan mamallakin filin alkiyama wanda zai kai wuta ya kai aljanna eh wato wanda zai sa yan wuta al- a- a wuta ya sa yan aljanna a aljanna to ina daga cikin waɗanda suke ja a kai wuta suke ja a kai aljanna saboda haka karka yadda ka ki shi yasa yake cewa lan yuhibbu ni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani kaga magana ta mutu kaga ni? to saboda haka haka ne fala hazza lil aqyari shi ya ce fala hazza babu wani rabo lil a gaya riga duk abin da ake kira wani Allah duk abin da ba Allah ba bai da rabo fil qalbi a cikin zuciyata in dai abu ba Allah bane to bai da hazzi a cikin zuciyata la shaina domin babu aibi ko ɗaya tare da ni la shaina babu aibi ko ɗaya tare da ni tsarkakakke ne ni min al'azal ila al'abadi
wa zalika fadlullahi shehu ya ce wannan ba dabara na bane kar ka dauka wani al'amari ne daban ko wani abubuwa na yi ko wani aiki na yi shehu ya ce wa zalika fadlullah wannan falalan Allah ne haddastu nake ba ku labari shakiran ina mai godiya ga Allah wa amma bi ni'imata rabbika fa haddis inda a ce wannan magana za ta yi tashi to da manya ne za su tashe ta idan ka ga babba ya rubuta abu manya sun gani kowa ya shu to ja baya so da ka in shehu ya faɗi irin wannan maganan wanda ba kowa bai magana ba ma damuwa eh wanda suka isa sun gani sun yadda sun sunkuya to so da ka wanda bai isa ba in yayi magana ba abun damuwa ba abul hasan shazali yana cewa in dai mutum malami ne a zamani na koya yake ko yana karatu a lauhul mahfuzu na fi karfin shi wallahi in muka haɗu da shi na da kai wallahi sai akai ka amma jahili kuma ya fi karfi na aca a ga kalla ya ka fi karfin malamai jahilai yace malami in ya isa malami da akwai abubuwan da an gaya mai to ya san an fi karfin shi amma jahili za ka yi ta bayani har makogoran ka ya zafi ba zai gane ba ba zai gane ba to ya dole ya fi karfi na to shi ne mana wa fakran da hakin shi ibrahim ya ce kuma ni ina yin alfahari da gaskiya ne la bi soda ba da kudubaniya ba wala lubna ko ba da gausiya ba kar mutum ya dauka ai saboda ni kudubi ne ko saboda ni gausi ne shi yasa kawai nake faffadin maganganun da na ga dama a'a shoci ina alfahari ne da gaskiya Allah kawai tsabar zatin Allah da na kadaita to da shi nake alfahari la bi suda ba da duniya ba wala lugna ko ba da lahira ba ba na alfahari da makami ko kudbaniya ta ko ko ko, ko jami'iya ta duk ba da wannan bane Mhm.
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala ahmadin su tabbata bisa mafi godiyar halitta Allah ga Allah wal ali da alayensa sharifai was sahabi
دويت دارك القوم بالمزدى فالكنزي من زن الله ماليا للدار المصيبة إنني ليهوز محب المصطفى ما يرومه إذا الكنز إله شكور واسع متفضل إذ متين غني وكافي عبده يكل كلام عند وصفه لا ينا كذلك أوصف الذين لأنه فمنه استاجرت الدار هبا وقادما لي ولا دلاني قدر القدور وقدوه نفعني الأسرار داوى ثقلي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتاد في بنظرة تاتي لنا بالزهر آه da sunan Allah mai rama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalalul ikrami a mhm harfu ta'i shi ibrahim ya ce harafi na biyayyar Allah
dawaitu
shehu ya ce na nannaɗe tariqal qaumi dukkan hanyoyin ɗariƙun sufaye baki ɗaya da yadda ka ji an ce ƙaumu ana nufi sufaye Eh, in dai a littattafai ne kake duba ka ji an ce ƙala ba'adul ƙaumi sashen mutanen haka suke kiran kansu sai su ce mutanen sun ce wato ma'ana zababbun mutane su ake cewa ƙaumu to shi ibrahim ya ce na nannaɗe dukkan ɗariƙun sufaye baki ɗaya karka ganna a cikin ɗariƙar tijjaniya baki ɗaya ɗariƙun sufaye na nannaɗe su dama menene ɗariƙa hanyar saduwa da Allah shine kurum da shi yasa in ka shiga dariƙa baka sadu da Allah ba baka shiga ba saduwa da Allah shine tabarkin sufaye baki da shi yasa baki da ilimin su ke karewa cikin zatin Allah kawai saboda shi suke nema ala kulli halin to shine shi Ibrahim ya ce dukkan ɗariƙu tun daga ɗariƙar farko alawiya usmaniya umariya bakariya kalandariya junaidiya busdaniya shaibaniya rufa'iya dasukiya kadiriya gazaliya uwaisiya buyumiya dukkan ɗariƙun nan guda ɗari uku da talatin da uku shi ibrahim ya ce na nan naɗe su to bayan waɗannan kuma akwai wasu ɗariƙun su kuma adadin numfashin halitta ne su wannan ko mutum bai shiga ɗariƙa ba zai iya saduwa da Allah ta nan wurin amma suna da wahalar ganewa shi yasa ake bin wacce aka sani din ba wai wajibi bane sai bawa yayi ɗariƙa zai sadu da Allah amma saduwa da Allah ina sana na sadu to sai an shiga ɗariƙa na sadu da shi kuma ala basiratin na sadu da shi dan saduwa da Allah har kafiri zai sadu da shi in ya mutu saduwa da Allah ko baka yi dariƙa ba ko kafiri in ya mutu zai sadu da Allah shi yasa annabi ya ce mutu qabla an tamutu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku mutu tun kafin ku mutu ku yi kan ku hisabi kamun ai muku in ba haka ba duk za ku zama duk ɗaya da kowa ma kowa zai sadu da Allah tabaraka ta'ala to shi Ibrahim ya ce waɗannan hanyoyi duk da ka sani ana bi a sadu da Allah kuma hanyoyin nan na ɗariƙun sufayen nan fa wato sun kasu daban-daban ne fa akwai cikin ɗariƙoƙin nan akwai ɗariƙar halwatiya wacce ke in ka shige ta to da'iman cikin alola za ka kasance in alola ka taurare dole ka saki ba za ka taɓa zama haka ba alola ba akwai ɗariƙar da ba za ka taɓa duk magana ɗaya sai ka ambaci Allah kamun kai ta biyu in ka shige ta gaba ɗaya cikin ambatan Allah kake to akwai ɗariƙar da duk kwana uku in kai kwana kana bacci kwana uku to kwana ɗaya za ka ba Allah wannan kwana in ka shiga ba za ka yi bacci ba duk bayan kwana uku to haka za ka yin daga gaddari haka za ka ga rana za ka zauna kai ta ambatan Allah to haka kuma akwai ɗariƙun da za ka ga wasu abubuwa ana barin su wasu abubuwa da sauransu dai akwai waɗanda za ka ga yawan istighfari ne wani kuma yawan la ilaha illallah akwai ɗariƙar da ba ma la ilaha illallah ba ismul fardi Allah ko da yaushe akwai ɗariƙar da za ka suna tihi akwai wanda suke ah ah ah akwai wanda suke uh uh uh akwai wanda suke hu to waɗannan duk shi Ibrahim ya nannaɗe su duk abin da ka san za a shiga wata ɗariƙa a bi a yi aikin a da Allah to shi ne ɗawaitu ɗariƙar ƙaumi na nannaɗe dukkan hanyoyin sufaye baki ɗaya to watakila mai saurari ce ah to ya aka yi haka bayan gasuwa na gasuwa na gasuwa na gasuwa na amma shehu zai ce shi wannan aiki to bari mu ji shehu amsa bil mustafa shehu ya ce ba dabara na bane ba wayau na bane bil mustafa na nan nade ai to dama dari kun duk ba cikin al mustafa suke ba to shi kenan ni ban da wani gida sai cikin sa cikin sa nake kwana cikin sa nake yini cikin sa nake komai to wannan karewar da nayi cikin sa sai ya zama dukkan dari kun sun dawo hannuna shi yasa tun da shi Ibrahim ya bayyana to babu wani mahaluki da zai je ya halwa koyi wani aiki ya sada Allah ba ta hanyar shi ba fawasul habibillahi yulfa bi wasliya saduwa da zatin ma'aikin Allah a yau sai an sadu da ni to gurgudan fana'in bawa cikin shi Ibrahim gurgudan sanin sa gurgudan fana'i cikin Annabi Muhammad kuma gurgudan sanin sa gurgudan da bawa ya kare cikin shi gurgudan da ya kare cikin Annabi gurgudan yanda ya san shi gurgudan yanda ya san Annabi gurgudan sanin Allah gurgudan gurgudan sanin Annabi gurgudan sanin Allah gwargwadon karewa cikin annabi gwargwadon karewa cikin Allah shi yasa annabi wata ran sayyidina Abubakar ya tawo ya ce wanda yake so i dubu matacce yana tafiya akan ƙasa ya kalli wannan mai zuwa sayyidina Abubakar saboda yayi fana'i cikin annabi to saboda haka shine ma'ana
alkanzi shi Ibrahim ya ce na nan na ɗaya ɗari kun su bayan baki ɗaya da soyayyar da nake wa almustaba da fana'i na cikin shi da karewar da nayi cikin shi alkanzi wanda shine taskata duk abin da nake nema a duniya ko a lahira cikin annabi Muhammadu nake dauko abu shi yasa shi Ibrahim bai san babu ba kuma babu a gidan shi babu babu a gidan shi duk abin da ake saboda annabi baya karewa annabi taska Allah ce shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ma inda kuma yanfadu ma inda Allah ya baki duk abin da yake wurin ku mai kariya ne amma abin da yake wurin Allah wanzaje ne to annabi shine a wurin Allah annabi shine kayan Allah baki daya duk abin da bawa yake nema to in ya samu annabi shikenan ya samu komai shi yasa shi ya ce man nala sirral mustafa aksara sumta duk wanda sirrin annabi ina she shi za ga yayi shiru yayi gum tarahum sukutan wani makamin mushira za ga sun shiru amma makamin su na tona musu asiri shi na Allah koye shiru koye magana duk ɗaya ne in ya ƙi magana ma makamin da ya kai zai tona mai asiri dan da an gan shi an san wannan daban ne kuma hasken baya boyuwa to shi ne dalili ya shi wace to alkanzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine taskata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi duk abin da nayi
wada shi ibrahim ya ce kaga tsarkin allah nan da ake ce da shi ɗaha amini shi ne amintacce na da shi nake yin asiri da shi nake ganawa banda wanda na amincewa in ba shi ba fahawali to so da haka sai manzo allah ya kasance gare ni muklidun fauzi shi ne mai dawwamar da rabauta ta wato duk rabon da ba za a yi samu wata ran za a iya neman rabon a rasa ana yin haka za ka ga wani ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi wata ran sai ga ya dawo ya zama talaka za ka ga mutum yana sarauta ta nan sai ga kuma an sauke shi ga sunan shugabannin ƙasa duk muna ganin su haka gwamnoni haka sauran masu mulkin ƙasa to haka kuma duk abin da ka samu in ba Allah ba to wannan abin bautar na babu shi ko menene abu shi yasa shi Ibrahim yake maimaita maganan Ibn Ada'illahi al-Adami mai hikamu yana sha ilahi ma za waje da man faƙadaka ma za waje da man faƙadaka ma za faƙa da man waje daka ilahi man wajadaka wajada kulli shay'in wa man faqadaka faqada kulli shay'in shewa yace wai ubangiji na wanda ya same ka me ya rasa wanda ya rasa ka me ya samu shewa yace ubangiji na wanda ya same ka ya samu komai wanda ya rasa ka ya rasa komai to shewa yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na samu saboda haka duk rabon da Allah ya bani annabi yana dawamar da ita duk abin da ka san ina da shi shekaru masu yawa to kar ka tambaye ni abin nan sai dai ka duba kawai ƙarin abin abin ci gaba yake baya baya yana daga alamar tambarin bawa na Allah ne duk abin da ya samu na haske to sai dai abin ya ci gaba abin bai koma baya har abada na Allah bai samun abu ya rasa in ya samu abin to abin zai ta girma zai ta girma zai ta girma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan annabi ne ke daɗa abin to haka abin sai ya yi cika ko ina ya abu to shi ne shi ya ce to fa hawali mukhlidun fauzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke rab dawwamar da rabauta ta duk rabon da na samu a wurin Allah annabi nake dan ka shi yasa ma har farkon karatun mun muka faɗi cewa duk sakan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azashi Ibrahim wato hula ta daraja da makami kuma duk sakan sai shehu ya sauki ya dora ma wani ba ta ɗora masa hula a ka ta zauna a kansa ba da an ba shi sai ɗora ma wani wanda ya kowa kusa da shi sai a ɗora mai da an sake ɗora masa wanda ya kowa kusa da shi sai a ɗora masa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya dai shi wuce ya rasulullahi ni ba a taba bani ba ma ba wai ba bani ba ni ba a taba bani ba annabi ya ce ya to duk abubuwan da ake baka din nan ya ce ai wani na ake ba ba ni ba shi ce to ya ce ni zatin ka nake su kada hababtuhu wa ta arani ya kuntuhu wa rabbi lam yakhluq makanan wala waqata fa'ini wa ainul yawma ainu muhammadin to shine kyautar da shi ya samu shi ba wani abu ya samu ba a cikin gwamnatin Allah illa muhammadu rasulullah waliyai sun samu makamai wani ya zama gausi wani ya zama kudubi wani ya zama fardi wani ya zama jami'i wani yana cikin nukaba'u wani abdalu wani nujaba'u wani mafatihul kunuzi wani rijalul gaibi wani rijalu alamil amfasi wani rijalu tatil asfali wani gasunan gasunan gasunan amma shehu muhammadu rasulullahi azahu muntahahu shi yasa ina ishara da makamin sai yana cewa wai a أتعرف من هذاه شمس بهاه أهذا الورى فالعين منه بهاه فلم يك غيرا فانت غيرا وإنما توهمت تعدادا وليس سواه
hamani
shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ni ya kiyaye ni an darul musii daga mummunan zamani ni ban san mummunan zamani ba jama'a ta kuma ba san lalacewa ba har abada in mutum ya bi ni na Allah ne shi kurum saboda mummunan zamani Allah ya tsare ni daga mummunan zamani kuma ya kiyaye ni lalacewar zamani duk mutumin da yi ta'alluki da ni to shi kenan nagarta za ta lullube shi in ko ba nawa bane to dama za ka gani zai aikata abin da zai tabbatar ba nawa bane shi wannan ƙa'ida ne amma in mutum ya ta'alluki da ni zahiran wa batinan to babu tsiya tare da shi babu kazanta kuma tare da shi amma in ba nawa bane to dama zai kama gabansa.
wa innani Domin cewa ni ɗin nan da kake gani, ala asman alhadi ina basa sunnar alhadi mai shiryar da halitta Muhammadu Rasulullah. Ban taɓa saba wa sunnar annabi ba daidai da kiftar ido, ina kan sunnar annabi ne, shi ne dalili.
alladhi Allahu la yukhzi Wannan da Allah baya kunyatar da shi yau la yukuzillahu nabiya, shi ne allazi Allahu la yukuzillahu wannan da Allah baya kunyatar da shi ni innan da kake gani Allah baya kunyatar da ni kuma wanda ya yi ta'alluki da ni Allah ba zai kunyatar da shi ba saboda haka shi ne dalilin da yasa in za ka rike shi rike shi hannu biyu ka sa hakuri ka cije ka take da kafa kuma duk abin da zai ratso domin ya raba ka da wannan to sai inda karfin ka ya kare in za ka iya ka raunata shi ka raunata shi in za ka iya in ma kashe shi za ka iya kashe shi kurum ka ci gaba da hurdodinka
muhibbul mustafa shi ibrahim ya ce masoyin abin zabin allah yahuzu yana tattaro yana taro ma ya gumuhu abin da yake nema duniya da lahira duk mutum da yake son almustafa annabi muhammadu to zai tattaro abin da yake nema a duniya ko a lahira sai dai idan ya ƙi ya tsaya ba annabi din in kana bin annabi kana son shi kana hidima gare shi kar ka taɓa sauraron duniya da kanta za ta kawo kanta Allah ne zai turo ta dole ko ba ta so Allah sai ya turo ta kuma in ta zo a wulakance za ka ga an zo ga sai a aje ma miliyan ɗari ka doki su da kafa kawai ka tura mun mun ga maulan mu shi abul fatih radiyallahu ta'ala anhu za ka zo ka kawo hadiya mai kaurin gaske wacce kake gani ta ya kai kuɗi sai dan karamin yaro ya shigo a gaban ka sai a tura kuɗin da kafa a ce dauka ka kai wa mamanka saboda tarbiyyar da shi Ibrahim ya yi musu to haka abin yake amma in ka fuskanci duniya to shi kenan duniya ta faɗi ta ce duk mutumin da ya neme ni to zan kashe shi idan kuma ya guje ni zan bi shi sai dai in ban riske shi ba in na bi shi ma kashe shi zai to amma in ka koma wurin Allah to ka fi karfinta kana zaune a fadan Allah za a yi mata tsace ina duniya ta ne zo durkusa gaban wannan sai yanda ka yi da ita ko ba za ta cuce ka ba ba za ta cuce ka ba haka za ka yi ta yanda ka ga dama da ita amma matuƙar ka tsaya kuma gashi shehu ka same shi kuma gashi ya nuna maka annabi amma ka je kana waiwaye kana neman wani abu na duniya ko wani abu na hayaniyan mutanen duniya to shikenan sai annabin sai ya bace maka kuma duniyar bata samu ba sai dai kai ta bige bige kawai kai ta wahala gashi an sama maka sauki zaka ci abinci hankalinka kwance ka sa sutura hankalinka kwance ka kwanta inda kake so hankalinka kwance duk baka yadda ba kana harin wani abin da baka gani ba
wala ta tarabbas shi Ibrahim ya ce karka saurari karyatawar zamani karka yi zaman dirshan shine wala ta tarabbas
ghaiba darin wato kai kakka yi zaman dirshan kana sauraron karyatawar zamani kafin zamani wato akwai wani akwai labarai irin na rudu ga zamani zamani zai zauna idan ga baka labarai na cewa kaga in baka yi dabara ba fa in baka yi tattali ba kaza zai faru in baka yi tattali ba wallahi kaza kaza kaza shi Ibrahim yace karka wala ta tarabbas rai badare karka saurari wato karyatawar zamani ya ce maka wai ai banki kaza zai karye banki kaza zai karye in kana ajiya wuri kaza zai karye ka yi dabara iri kaza shi Ibrahim ya ce karka kuskura ka saurari karyatawar zamani gizar kanzi ka ce ba za ka yi ajiya a cikin wannan bankin nawa ba shine annabi taskata kowane banki in zamani ya ce maka wai zai karye ko zai rushe ko zai menene to ka dai ji shi amma banda annabi Muhammadu wannan taskatawa ba ta karewa har abada daima cikin ci gaba ki in har kana ajiya cikin annabi muhammadu to ka kwanta hankalinka kwance kuma shi bankin annabi muhammadu ba kuɗi kawai ake kaiwa ba in kai fara ajiya cikin bankin annabi muhammadu za ka kai kanka farko dan kanka ma ake fara nema tukun ba kuɗinka ba sai na umar lokacin da zai ajiya ba ya ajiya abubuwa ba bai aje kanshi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu dai baka cika mumini ba sai da ibada kansa sannan ne aka tabbatar da shi to saboda haka in zaka yi ajiya cikin annabi kanka zaka fara bayarwa in ka bada kanka sannan kuma duk abin da zaka bayar daga baya to yayi shehu sai da ya bada kanshi sannan ya bada komai nashi har mu nan sai da shehu ya bada mu duk muna cikin bankin annabi shi yasa babu abin da zai dame mu ilahun ubangiji mai dubun suna shakurun mai karban kankanin aiki da babban falala shine shakuru kai sallah raka abi ya baka aljanna har abada ashakuru kenan kai karamin aiki kuma an baka aiki na har abada shakur kankanin aiki za ka sai a baka babban falala kai wasu sallolin ma basu baka ba za ka iya ma mutuwa ma ba ka taba karban komai naka ba don wallahi da yawa haka din haka yake mutum zai tashi tsirara daga barin aiki ranar alkiyama azumi ba a taba karba ba zakka ba a taba karba ba hajji ba a taba karba ba sallolin ka kaf ba a taba karba ba abinda zaka tsira da shi kaunar annabi kawai shi yasa ake so ka sa san annabi fiye da komai ka rike shi fiye da komai har aikin ma an kai ce hadiyatun minni ilayka rasulullah in san annabi ya sami gindin zama to kai ta dariya malam eh ko ina kai ta irin dariyar wawaye din nan kai ta yin irin ta. saboda abin nema ya samu in dai san annabi ya sami gindin zama a zuciyar bawa to shikenan bukata ta biya bukata ta biyu amma in aka rasa san annabi kana takama da ibada za ka ji kunya ranar alkiyama dan irin abubuwan da za a tuhume ka a kansu kar mu manta da karatun nan da muka yi fa na sammai bakwai din nan wanda annabi ya gaya mana mala'ikun nan suna nan a zaune akwai mala'ikan gulma in kana gulma duk ibadan nan in kai ba za a karba ba malakul gibati haka ake kiran shi in ibada ka ta tafi sama da ta je wuri zai ce a fakko da ita a jefe ka ba ruwan Allah da ibadan ka ka bauta wa kanka saboda magulmaci ne kai sunan shi kenan malakul gibat shine mala'ikan sama ta daya shi ke gadin kofa sama ta biyu akwai mala'ika ana kiran shi malakul fakhr bil ibadati in kana alfahari da ibada kai kana jin kai wata tsiya ne ka kwana kana sallah ka waye gari kana kallon mutane banza ba su isa ba har kana tunani ma in ba dan mu ba da ba za a yi ruwa ba ai mu ne kaza to shikenan to shikenan in kai ibada tana zuwa bakin kofar ta zai zai zai dama mala'iku ke dauko ibadun mu shi ta gudu kamar haske za su tafi da ita to da sun jere ta wannan mala'ikan zai ce kai kai ku dakata ina za ku ce ai ibadar wane ne mai kokarin nan dan gidan wane sai mala'ikai ce ku kuka san shi da kokari ba abin da ya dame ni ku dunkule ku jefe shi da ita ubangiji ya ce kar in bari ibadarsa ta wuce nan sama ta uku akwai mala'ika shi kuma ana kiran shi malakut takabburi alan nas mala'ikan da in kana mutane girman kai kana ji babanka wani attajiri ne ko babanka sarki ne ko kuma kana da wasu ilimai kana tafiya kamar ƙasa ba za ta ɗauke ka ba kana magana da ƙyar da ƙyar kana tattakurewa kai a dole mala to ko kuma ka tara wasu yan kuɗaɗe a banki ko kuma kana ji dai wasu abubuwa dai to shi kenan idan kai ibada in ta tafi wannan mala'ikan zai yi wa mala'iku tsace kai ina za ku ce ibada wani ne muke da yace ku dunkule ku jefe shi abota kansa ba ruwan Allah da ibadarsa ku jefe shi da ita to sannan can sama ta hudu akwai mala'ika ana kiran shi malakul ujubi mala'ikan jin kai ka san jin kai fa yayi girman kai fa jin kai wani abu ne wani baki mummuna a dunkule a zuciyar bawa ba abin da zai warware shi in ba zikiri ba sai kana zikiri ya dinga rawarwa yana narkewa yana narkewa shikenan sai zube ya rubuta amma in ba zikiri ba sai dai ta ƙara girma jin kai kenan shi zaka ga mutum ya zaki jikin shi amma dai can cikin zuciyar ji yake shi wata tsiya ne wata tsiya ne shi to sannan gaba da shi akwai mala'ika ana kiran shi a malakul hasadi mala'ikan hasada in kana mutane hasada akan wani abu da Allah ya basu to shi ma za a dunkule ibadarka sannan akwai mala'ika a can gaba ana kiran shi malakun rahmati in ba ka jin tausayin mutane Allah ya baka abin da zaka taimaki mutane amma ba za ka yi ba Allah Allah kake ma ka ji an ce gidan makwabcinka ya kama da wuta ka yi dariya shagon abokin kasuwancinka ya kone saboda da kuna dan kafada da kafada da shi to yanzu shagon ya kone shi kenan ya dawo matsiyaci kai ta dariya ko kuma a marayu sun zo sun faɗi gidansu na gado an sa a kasuwa kai kyalkin shi dariya kai ta yin banza to irin waɗannan mutanen wanda ba su da tausayi su Allah Allah suke su ga bala'i ya samu wani su yi dariya to shi kenan annabi ya ce idan sun yi ibada in ta je wannan saman Allah zai ce a dunkule a jefe su sun bauta kansu to sannan akwai malakul riya'i mala'ikan da in kana yin abu dan ganin idan jama'a Allah Allah kace ka janyo aya ce Allahu akbar manya ka janyo aya wato ka to shikenan wallahi kana karewa shikenan sai a dunkule ibada sai a jefe ka da ita saboda haka waɗannan abubuwa idan yanzu muka duba waɗannan abubuwan da muka dan zana din nan dan Allah waye zai sha wallahi dukkan mu muna da su to me kamata mu manna kanmu cikin annabi kawai mu koma wurin shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kawai yuhibbukum Allah babu sharadi shi yasa shi Ibrahim shi yafi kowa gane wannan sai ya tsaya a bakin kofa Annabi kawai dindindin dare tun asubar fari shi ibrahim yana kofa annabi kowa ya je shi tadda aure to saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata mu rike amma mutum ya ce wa shi tsarki ai shi kawai daban ne wallahi sai ya ji kunya ranar alkiyama kai ba mala'ika ba annabi ba kai ba kudi ba kawai shikenan kawai ka ce wai kai a kai lafiya lau kai awa babu wani abu duk abin da kake tunani kana takama da shi wai na kyawun zuciya ko kyawun hali aikin banza ne Allah yana da abin da zai kama ka a cikin shi kai ba kai ba har mala'iku Allah zai iya kama su wallahi Allah zai iya nuna musu wani abu ya ce sun yi Allah ya wuce ya wuce ba shi yasa ga jan shi gagar misali Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da illa ka koma wurin masoyinsa kawai shi kadai ne ke da garanti a wurin Allah